الحمد لله ولي الصالحين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا أبا شاربوا وجاكي شاكي بقول الشعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shi kuma ba ɗaya sha bakwai ko sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya in ba manta ba mun tsaya darasi na a kabin jana'iza tabbas za mu tashi darasi na tara muna babu na biyar ما يجب على أقارب الميت za mu tashi inda mali yake wasabru ala waqatil awlad idan ba manta ba abin da ya wajaba akan makusanta ba mafiya ga kana muka ce wato ya wajaba akan wanda yake makusanci ga mamaci shine abu na farko ya yi hakuri idan an yi haka mutuwa ya dangana Allah ka abin da Allah muka bakin sarki shine abu na farko da muka biya sannan za mu tafi ne inda ba da yake wa sabru ala waqatil auladi lahu ajrun azim mutum yayi hakuri a rasuwar ɗansa ko ƴaƴansa yana da lada babba lada babba wa qad ja'a fi dhalika hadithun kabira amma da yake dangane da wannan kuwa akwai hadisai masu yawa da suka zo أذكر بعض هذا أبو wanda suke nuna falalar wato rasuwar yaya awwalan na farko annabi alaihi salatu wasallam ya ce la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatun min alwalad babu wani wato daga cikin musulmai da 'ya'yansa guda uku za su rasu fatamassahu an-nar kuma wuta ta shafe shi duk wanda ya'yansa uku suka mutu illa ta illatal asali idan ba wato a a um kariyar rantsuwa ba da Allah barkatun da yake wa in minkum illa wariduha ana ala rabbika hatman maqdiya in muku manta ba da muka zuwa suratul maryam mun yi bayani abinda malamai suka faɗa akai cewa Allah madaukakin sarki ce wa in minkum illa babu wani ɗaya daga cikin ku illa wariduha ba sai sai ya ƙeta da zura'i ko sai ya wuce kan tsakiyar jahannama kamar yadda malamai suka kawo tafsiri kana ala rabbika hatman ubangiji ya lazamta wa kansa maqadiyan kuma ya zantar da shi to saboda haka wannan alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi shine yake nuna cewa lallai kowa sai ya ke tare to aka ce wuta ba za ta shafe shi wani za a muku manta ba wajen ƙetare salatin malamai sun ta bayani hawa hawa ne akwai wanda kamar warjiya wani kamar kibtawa ido wani kuma zai wuce ta kan wutar za ta taba shi amma kuma bar da matsalama haka ake ta faɗan matakai wani kuma kamar in garmar doki ne zai wuce ta kan wato da gudu zai wuce amma dai zai tsallake wani kuma da kyar Allah ya kiyaye to kaga duk wanda ƴaƴansa uku suka rasu to akwai wannan albishir din akhrajahu shaykhan wal bayhaqi imam shaykhani da imam al bayhaqi sun fitar da shi ana abi huraira daga abu huraira imam al bayhaqi a mujalladi na uku shafi na 67 saniyan nabiyu ma min muslimaini babu wasu musulmai guda biyu kaga nan ya shafi uwa da uba ya mutu lahu ma at-tasniya wanda wa zalakati min al-walad wanda wato ƴaƴan su guda uku za su rasu kaga ana nufin uban ko uwa mahaifi ko mahaifiya ko ba ware ba nan ba ware ko dai ba kan wani ya ce magana uwa ce ko uba ko ita ta dau rainan ko a shi ma mahaifin ya shafe shi inda ya ɗansa ya rasu ƙayansa uku suka rasu to shi ma ta shafe shi alhali ba su balaga ba haka ma hanzu ya yi zama to shi ne yake cewa lam ya bulgul hinsa waɗanda ba su balaga ba illa adkhalahumullahu wa abawayhim aljanna fa sai sai Allah madawacin sarki ya shigar da su da iyayensu sai ya shigar da su aljanna bi fadli rahmatihi saboda falalar rahmatsa kale yace wa yakununa ala babin min abwabil janna su wannan ƴaƴan naka da suka rasu ko ƴaƴanta da suka rasu za su je su tsaya a kofar aljanna kofa daga cikin kofofin aljanna sai su tsaya tak alhali ubangiji ya ce su tafi su shiga aljanna wa yuqalu lahum sai a ce da su udkhulul janna ku zo ku shiga aljanna ku shiga aljanna wa yaquluna sai su hatta yaji a abawana ya ubangiji ba za mu shiga ba sai mun ga iyayenmu haka yayin za su faɗa fa yuqalu lahum udkhulul janna sai a ce da su to ku shiga aljanna antum wa abawakum bi fadli rahmatillah da ku da iyayen naku da falalar ubangiji duk ku tafi ku shiga aljanna dama ya ka hadisi ya nuna cewa lan yunjiya amalu ahadukum aljanna ko aikin da yanku ba zai wato abulan yarkula amalu ahadukum aljanna aikin da yanku ba zai shigar da shi aljanna ba da ƙarshe yake cewa wato sai dai da rahama ubangiji ita ce za ta kai ku aljanna to saboda haka falalar ubangiji da rahamarsa ita za ta sa a ce to ƴaƴan nan su ce ci iyaye to kaga wannan falala ce ta yaya ba za mu gama hadisi sai mu ga mai tura wani illoli tura su kai mana a irin wayannan gurara akhrajahu an-nasa'i mujalladi na ɗin shafi na 265 wal bayhaqi a mujalladi na uku shafi na 68 wa gairuhu ma anhu wa sanaduhu sahihun ala shart al-shaykhayn sanadin sa ingantacce ne a wajen sharadin bukhari da muslim ثالثا اي امراه مات لها ثلاثه من الولد kaga anan yayi magana akan mu duk matar da wato duk matan da ƴaƴanta guda uku suka rasu kano hijaban minan nar to za su kasance mata tsari daga wuta katanga tsari daga wuta kala timra'atu sai wata mata ta ce wa sunani ya rasulullah ko da bi ne wata ina kaga ita bi ne na ta suka rasu sai ta hararo ko da bi ne kala wa sunani annabi ya ce ko da bi ne to kaga guda biyu idan ya'yan mutum biyu suka rasu za su zame mata tsari daga shiga wuta an dai ba su balaga ba أخرجه البخاري إمام البخاري يروج حديثا مجلد نوك شابنا تسعين له ومسلم والبيهقي مجلد نوك شابنا تسعين له بقي أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا أبو سعيد الخدري راجعا نهج إن الله لا يرضى لعبده المؤمن ألا بايا يرضي وباوا سمومني إذا ذهب بسفيه إذا يكفي ya tafiyar da safiyu wanda suke zuwa karatun mu na adabul mufrad za su ga an kirawo ido idanu ma as-safi domin abin da ake kira as-safiyu shine al-mufaddal aw al-habib aw al-mukhtar abin da kake bibitawa ka dauke shi kololuwa ko kuma abin da yake habib masoyi wanda kake so ko kuma abin da ka zaba yadda annabi ya ce duk wanda Allah ya dauke maka idanunsa domin ido ki da tafiya to ba kun da ya hakuri ya nemi lada sakamakon sa kawai aljanna tafiyar idanu ba domin safiyu ne abinda kake so ne to sai sai um idan ya tafi mar da abin da ya fito ko yake kauna min ahli al-ardi ta kamar mata da uwa uba ko miji duk wayannan safiyu ne ko to sai sai daga mabota kasa fasa bara sai mutum yayin hakuri wahta saba dan ne milada mun sha wannan bayanin jima'a karatun man adabul mufrad sadin da yauce mun yi bayani me yake nufi man qama ramadana imanan wa ihtisaban al ihtisab me yake nufi da al ihtisab shine mutum wato bayan ya yi kyakkyawan niyya wajen yin azumi bayan ya yi kyakkyawan niyya da ne rika marmarin azumi an fahimta da kyau ku sannan ya rika fatan ina ma kada azumin ya kare amma adamu da yake sa duk wanda ya dauko azumi ya ga da yin sha biyar zuwa sha bakwai Allah Allah yake ayi a gama to wannan ba yake sa ba yake ba ne sai ya rika jin yana marmarin ina ma kada ya kare ta ba ga yayi to sai ce wato wahda saba to babu abin da Allah ya yarje masa bi tsawabin ba sai lada dunan jannati na lada dunan jannati in ba aljanna ba duk wanda ya bi wannan tsarin ba abin da Allah ya yarje masa in ba aljanna ba to kaga wannan shine turawa suka fito mana da tsari suka jeho kuma abin da kai ji abubuwa guda biyu zuwa uku ni ma batu ne yake wa mutane illa a kansa misali auren wuri dayiwa yara da yawa wallahi da yawa wuri ya fara nazara akan musulmi mu dawo kan auren wuri ba za mu ba ku jefa muku wani abu da ku fara tunanin a kai bature baya taɓa magana akan zinan wuri amma zai magana akan auren wuri mu kuma a musulunci a musulunci asali babu inda musulunci ya zo ya hani akan aurar da yarinya karama bi magana akan shekaru ba asali a musulunci malaman suke cewa suka yi ya halatta ka aurar da yakan shekara biyu ba amma tarewa ne aka yi ta bugawa akan tarewa ne suka fito da suka ce wasu suka tafi akan sai ta wula da lafiya da dai ko kuma alamu sun fito mata ko dai maman ta ya fara fitowa ko kuma gashin hammata ko na mara ko abin da ya kama da wannan shi ne aka yi amma magana aure babu wani da ya zo a malamin musulunci na kirki da ya magana cewa ba za a aure da yarinya ba sannan abu ne shi ku koma ku kalla da kyau ƴaƴan annabi alaihi salatu wassalam da ƴaƴan sahabbai da Allah ya yarda da su majority da bara mu dauko ummu kuntu ruqayya zainab wayannan gaba ɗaya na baku a sayar kowa ya je biyu daga yanzu har zuwa bayan azumi duk wanda ya kamo wacce aka aurar da ita saboda shekara goma sha biyar na rantse da Allah duk abin da nake da rage na littafi na ban masa in dai ba ni abin da ba a kansa shine babu wadda aka aurar da ita saboda shekara sha biyar babu da na aisha ce fatima ce kawai da shekara sha takwas amma faɗin ruƙayya ummu kulsum zainab gaba ɗaya zuba wanda ke shekara goma sha biyar hasali ba to bara mu ga mutum da ba magana bara in dawo tora ku akai abin da nake so tora hasali ba shekara nawa annabi alaihi salatu wassalam ya auri na na kadida da ce mafi inganci shekara ta ishirin da biyar a shekara nawa yana shi ma shekara ta ishirin da biyar yana shekara nawa aka aiko shi ko muna zan ba ku kurki shekara nawa arba'in to kun ga jiza na san ba za ku ci ba jiza nan ce gaba ɗaya ne da tawaila don na san ba ci za a yi ba za ku ji goma nan saboda haka idan shekara sha biyar ne akwai wadda sai ga annaba ne da wasu salam aka aiko shi a wurin da ita ukun nan kun gane goma nan ta gaba ɗayan su ba ku dukansu kafin a aiko shi biya wurin da su haka ne kun gane ko muna ko to mu da gurin kun ga bature yawa mutane musulmi illa ya muke illa kuma da Allah ya ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar alladhina tabauhum bi ihsan ko radiyallahu anhu kan suratu tauba aya ta 100 da Allah ya magana akan su yace radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin ila akhir alaya a gaya mun su da Allah ya yarda su duk kwatiyari ya suke da su aure da ƴaƴansu da su kai on Allah ya jira zubi ta barna ba cewa muka yi kirga ta haure shekara 25 ba kai ya kamata a yi wankari ba a yi ma ba sai ka rika wa masu wannan shi ne abin da kai hatta wanda aka ba kwangilan suka zo suke son maganganu za ga wasu wani a gidan su 30 ne kuma shi ne 25 sannan duk wanda za su dauko kwangilan nan ka ɗebo ka gani za ka duk wanda suka ɗebo ta ka auna ka gani ka tambaye shi tsakaninsa da Allah dan da mahaifin da ya auro mahaifiyarsa shekarar ta nawa haka ne duka to mu dawo kan ya haihuwa dama abubuwa biyu auren wuri haihuwa ba za ƙara muku na uku da adudin zaujan ƙara aure shi ma baturi kaga wannan polygon monogamy kuma har wanda suke kwangilar ni lokacin da ana wato wata hayaniya ni kawai abin da na duba duk wanda suke kawo maganganun sai naga sai da na rika bibiya yanzu wai wani a gidansu mata nawa ne Allah duk ba wanda gidan babansa mata ɗaya ce da shi duka babu aka je aka aro wasu dokoki na Indonesia abin da kake dokar Indonesia Indonesia kun san me yazo babban dokar da ta dauka shine wai Allah ya ce fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum kai kun gane ko mun bara kara muku ayat ta yi sai suka ce to Allah ya ce tunda idan kuna jin tsoron ba za ku adalci ba ku zaya guda daya sai suka ce gashi dan kuma Allah ya ce walan tasariyahu an ta'dilu bainan nisa'i walau haratu saboda haka ba za a iya adalci mu dole ka zaya ba ta daya kamar fitila kifi saboda haka dole ka tsaya a ran to sai suka kawo wannan a kaga molan ka kenan abinda shari'a ta faɗa take magana akai shine walan tasdiu an ta'dilu bainan nisa'i fi maza walau harasu ana magana wajen sha'awa fil mahabbati wa shahawat wajen soyayya ba zai yi ka daidai da matan ka ba sai da kake son da jiki har kake son ba zai taɓa yiwa ba dole a zuciyar ka fi son wata wannan ake magana akai haka wajen wato sha'awa yadda kake sha'awar wancan ba zai yi a ce daidai kake sha'awar wannan ba sai aka tsara a rukunin zan Tunisia to ta Morocco ba Morocco da Tunisia su kuma suna da kawaidoji a Morocco da Tunisia ba kai san tsara aure ba sai ka rubuta abu da ke leta kun je kai da matar kun tafi kotu idan kuka je kotu abu na farko ita za ta zo ga a gaban kotu ta yi wa alƙali bayani da jito yana iya gamsar da ni ya fi ƙarfi na a zaman zamantakewa da aure ɗaya kenan ina zo gaya muku fa irin dokokin da aka aro aka yi ta debate a Kano wai ake zo a dankara wa mutane irin wannan dokokin ne ɗaya kenan kun ji ko na biyu sai wannan matar ta yi bayanin cewa kuɗin da kake samu na albashi tabbas kana ba ta ishe ka ya fi ƙarfinka yana isarka biyu baraka da wani izali na biyu sannan na uku na uku shine sai ta yi bayanin cewa wato duk girman gidanka kai gaba ɗaya duk girman gidanka sai ka yarda cewa ba a gidan za ka ajiye ta ba in gidanka ya kai gidan sarki zunubi wannan to ba gidan za ka kata ba biyu kenan na uku sai ta yi endorsing na hudu kai wannan abubuwa hudu su ne fa dokokin a tunisia da maroko haka ake mu yan tunisia ne da maroko sai kawai aro wata irin to ku duba ku ga duk wayannan falalolin annabi alaihi salatu wasalam bai magana ya akan haihuwa cewa duk matar da juna biyu kawai idan mace tana da juna biyu duk lokacin da ciki ya motsa mata to ana ba ta ladan sa'ayi ne idan ku ta zo na kuda lalin umara ake ba da wannan abubuwan suke bakin ji wannan abubuwan suke bakin ji su zo da haka ina ruwan ba wai muna magana akan mutum ya yi suicide ba suicide shi ne mutum ba shi da komai ya tafi ya je kawai a yi magana ya ɗauko rubabban hadisi ya ce a a yi an ce in kana talauci ka gara aure wannan ya kasa ma muke mu ba ruwan mu da wannan domin ƙarya aka yi wa annabi alaihi salatu wasalam amma abin da kai ji ai me biliyan ɗaya ma matar da ɗaya kuma idan aka ce sai ka samu kuɗi za ka yi polygamy misali to shi kenan idan na da kuɗin ko yana da kuɗin biloniya ne sai zo talauci matan sa uku sai sake su ko sai ya da su to wayannan abubuwan wallahi a hankali a hankali abin takeici abin takeici za ku ga abubuwan da turawa suka jeho wasu suna nan suna da junan wayewa suna ta barbarar tunani abin da ake so abin da annabi ya zo da shi ko da kai ba za ka yi ba to ka san su cewa magana annabi suke yi kai ba ka da ra'ayi ka zo na haka ka ba child bed ayya halatta child bed matarka ta haihu shekara uku hudu a huta ba wani malamin kirki da zai ce ba wannan haramun ne babu shi amma ya zo a nuna ma bature a cikin kalanda da yaya uku ga siyar din salari dinsa ga waye wannan haramun ne shi ne family plan ita yaya uku za ka haifa domin dubu arba'in da biyar kake karɓa a wata to wannan ka raina Allah in kai haka na hannu da rizukuhum wa iyyakum na hannu da rizukuhum wa iyyakum duka abin da bai yarda da shi wa shine suicide suicide kullum bala mutum yana da dubu biyar kawai ne kamar wani da aka gaya mana wani bawan Allah ya gan shi kamiya yake zaba wani bawan Allah a wani jiyare din nan sai yake wai wannan jarin nata jarin ka na nawa ne yake na dubu ishirin da biyar ne ya ɗauko dubu hamsin ya baki ya ce a ƙara jari amma da ce na baka ya ce dubu ishirin da biyar ɗin idan an kwana biyu ka biya ne ishirin da biyar ishirin da biyar kuma na ban ba alaji kawai ba zai je na ganin mutum ba ina wani wata ɗaya biyu uku yana zuwa ya dawo bayan lokaci yake ya haka yace ai ganin zai tafi ya ƙara aure ne wallahi ka biya kuɗi na gaba ɗaya ya ji ya cinye jihar saboda a garin su dubu talatin za ta yi ma'aure ba irin wannan su tayi sun muke magana ba ba irin sa ba domin magana shi dama matsala ta zamantakewa gaba ɗaya mai zuciya ce a za ga wani jarin sa dubu ɗari ne amma matansa uku amma mai miliyan ɗaya matarsa ɗaya sannan kuma kullum kuka yake babu ko ba haka bane kullum kuka yake babu wannan kuma kullum gidansa za a ci abinci to wayannan su ne abubuwan da wallahi suna ai kun ga kamar magana da muka yi ne na bangaren zamantakewa ta iyali in ba su taki aka yi aka yi ta faɗakarwa ba to aure ba zai je na mutuwa ba in dai za a bar mutane da indiya da wasan hausa su za su gyara aure su wallahi aure ya rika mutuwa ke drama da indiya indiya ba gaba ɗaya wannan abin da kake gani ƙarya ce gaba ɗaya yadda darakta yake so ka zama haka zaka zama idan ka ɗauka inda daidai ne to shi kenan komai da zagaye fulawa da rawa da tsalle da kaza don wani shasha sha ta wajen zai na wajen zai auri mace mai kiba ba sai abokin zanna sai sai abokin yace saboda me yace wai saboda in za su yi rawa zai iya daga ta ka gane in ya ɗauko mai kiba ya zai daga ta kawai da ciwo na kalle shi kaga wannan shi mai ruwa kuɗi ba shi kamata ya kaɗa ne kawai wai wanda zai rika daga yana wurga yadda ya gaddara mai yana yi kowa ne shi ma haka ne ko a drum ka adami da ba su ka fi shura irin zuwa yan soyayya ne su sharu kan ko to irin su wai irin su yake so shi ma ya rika yi a gida ya aro matar sai ya rika mata rawa idan gaskiya ne duk wannan abin da kaga yana a India ai ana duka idan wani zayin wato ɗaya da shi uba ya da shi ɗansa za a ga in ya da shi shi a wani lokacin saboda duka har sai ya kurma ta bango ko to tun da ka yarda da indiya kai ma kai wa matarka haka banka da gefe wajen ranko ɗanka ya kurma ta bango tun da duk wanda abubuwan da ya daidai ne a gurin ka kaga ashe ƙarya ce tun da wannan dukan ya kurma ta bango ba gaskiya bane to soyayya ma ƙarya ce ka dawo kai soyayyar iyaye da kakanni ala gafa kamala billahi ladi shine auren ka zai dore amma wani ya zo ya gaya mana a tsawo cewa wai duk ran da ta sa kaya sai ka ce wai kin yi kyau ƙarya ce wannan ba za mu iya ba ba ba hauje wani malam ba hauje radiyallahu anhu ka kyale jin jin ya abin cikin kawo idan ya yi daɗi ya fi to ya yi daɗi ba sai ya ce muke ya yi daɗi ba ka gan shi har ƙasa ya faɗi dan dariya ya san haka ne haka ne mana ko kai kana kullum kana gaya ba ta ka gida cewa a ta yi kyau ba za yi wa yi na ce in ta yi abinci kudi hira ce wannan wannan abu wallahi mun sa dan ba yakar wannan tumatan kai a koma reality a kyale yau wala mu zuba kai ne ango kai honi mun kaje kai dai kai ma za ka dina ne wata ɗaya ne ma yawa kai ke ka eh amma dai ka dora rayuwarka akan reality idan Allah ya sa abubuwa sun zo ka ce ta yi kyau bare mai in kana iya samun dama ka yi amma kar ka dauka ko wannan abun wai akwai condition babu saboda haka zuwa a yaƙe mu cewa kada a haihu wallahi yahudanci illa iyaka mun ce banda su sai shine yadda ba haushe yake matar za ta haihu wai sai da ta haihu ya tafi gidan rediyo ne mu kudin rago wannan su sai ne ba shi muke magana ba ba shi muke magana ba na'am na'am akan matsalar corporal punishment corporal punishment cewa wai a daina dukan yara ga shi na yaran yanzu ba ka dukan zama sun fi karfin mutane shi ma kagan aka shigo a kawo shi makarantu amma ya yi aiki ba ya aiki wancan banza ne mu abin da iyaye da kakanni suka gaya mana aka da ke ko gurin yan shata ba sai kakanka a gida ya ce wuta ba za ta taba gurin ba amma Allah ne zo mu je karatun nan kaji eh to sai yace rabi annahu inna Allah la mun biya ji inna Allah la yarda li abdihi almu'min Allah madaukakin sarki mun biya ji amma ba za mu maimaita baya yarje wa bawan sa mu'mini idza zahaba bi safihi min ahli al-ardi idan ya tafi da wani abu da yake so daga ban wato wato iyalan ban kasa ko wanda suke rayu a kasa fasa bare ya hakuri wa ta sami ne mulada bi tawabin na lada dunan jannati ba abin da Allah zai yi ba jin ba aljanna karajahu nasai ana abdullahi bin aure bi sanadin hasan al-amru thani mimma yajibu ala al-aqari yana daga abin da yake wajibi akan makusanta al-istirja'u shine istirja'i mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa huwa an yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za ka ta gani a duniyar media ko inna lillahi na ga ganin masu rubuta inna lillahi ba lillahi ba banda kalu sai ka ji kalu inna lillahi wa ai labari kake wayarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gari shi za mu koma kama ja a fil ayatul mutaqaddima kamar yadda ya zuwa ayat da ta gabata wa yazidu alayhi qawluhu allahumma ajirni fi musibati sai ka tsara fadin ka cewa Allah ka wato ajurni ka bani lada fi musibati dan gane da jarraba wannan da kai mu wa akhlif li khairan minha Allah ka canja min da mafi alkhairi daga abin da na rasa fi musibati fi musibati shine dini Allahumma ajirni fi musibati na'am li hadithi ummi salama radiyallahu anha qalat ummu salama Allah ya kara mata yadda tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ita ce lokacin da Abu Talib ya rasu kace ma min muslimin tusibuhu musiba babu wani musulmi da musiba za ta same shi jaraba fa yaqulu ma amara Allah ya faɗa abin da Allah ya umarce shi da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha mutum ya faɗi wannan addu'ar illa akhlafa Allah lahu khairan minha ba ce sai Allah ya canja masa da abin da yake wannan alkhairi qalat ummu salama tace falamma mata abu salama yayin da Abu Salama ya rasu kullu sai nace ayyul muslimina khairun min Abi Salama duk cikin musulmin garin nan ne waɗanda na sani waye ba Abu Salama alheri saboda kyautata masa da yake kace to ga shi dai annabi ya faɗa na gaskata amma waye ya fi Abu Salama alkhairi duk iyalan nan nawa am duk musulmin nan awwalu baitin hajara ila rasulillah mu ne gida na farko fa da muka fara hijira muka bi annabi alaihi salatu wasalam madina lokacin da yake a hijira mu ne gida na farko saboda da goyon bayan mijinta inda bai dawo ba za a tafi ba walamma mata abu salama oki thumma inni qultu ha tace amma na faɗa addu'a saboda na yadda cewa abin da annabi ya faɗa domin ta bata taba kawo annabi da aure ta shi za ba ta kawo wannan ba amma dai a sauran musulmi da suka rage tana ganin waye ya fi mijinta shi fakalafa Allah li rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace ana haka sai Allah ya canja mun da manzon Allah kira da aminci Allah tabbata gare qalat tafi arsala ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadib bin abi balta'a sai annabi ya turo mun hadib ibn abi balta'a ya khibuni lahu dan ya nema masa aure na hadib ibn wannan hakken makaranta ne kawai tana cewa aka aika haɗin mai muna ribar ta wannan da annabi ya aika kun jina ya je wato ya wanda wato ya taɓa aika wata baiwa Allah da ta kai sirri maka kun gane har ta ta ɓoye a gidan da haɗin mai muna ribar ta saboda haka shi annabi ya aika cewa ya je nema mata aurenta za ka iya tura abokinka kenan kamar yadda aka yi abu da za da salman al-fari da ya je neman sai ta ce ai ni kuma kai da aka aiko ni kai na fito ya koma ya ce to ai kai yake ya buci ya juye ga muji ya ce alhamdulillah ya ba komai a da fa kenan yanzu tsine ma zai billahi lillahi ya rika faɗin maganganu a kan kenan kuma abin mamaki har ya rika kai ziyara akwai lokacin da ya je ziyara ma ga hadisin sana a adabul mufrad dunya ya je ziyara gidan baya nan ina mutumin naki tace ya fita ya dawo ya ganji ya ganta kai a jata azbara yace ya haka kuma ya ganta to ko irin wankan nan nan amarewa ta yi sai to abokin naka ne bai da ba abin da ya dame shi kullun sallah yake da azumi ya ce to kiya ne jiran yawa ganin shi ne har sai da ya hana shi ya sa ya kanga azumi kuma ya hana shi sallar dare ya ce ka sani mata kara da haƙƙi a kanka saboda kullum ya mu lalle da azumi shi kuma wace gari saboda jin haushi ya je ga annabi annabi sai ai yayi daidai ya ce ka sani iyalin kara da haƙƙi a kanka wa inna li zawjika alayka haqqan annabi ya tsara tabbatar da wato shi a musulmanin farisi to mu je zuwa to shi aka aika fa qultu kace sai nace inna li bintan kaje ka ga annabi ina da yaya ai kaga ta zo da agololi ta zo da Umar ko Amr bin Umar bin Salama ta zo da Zainab ita ce baiwa Allah da zai da take kara saba inda wani abu amma fuskar ta ta yan mata saboda annabi ya tsare mata addu'a ya tuba a musa ki kanta saba inda wani abu amma ba ba tsuba kamar budurwa ka ganta kuma da tijiyar to saboda haka wa ana sayuru kuma ka gaya masa ina da kishi a ɗaya ruwayar kuma ina da shekaru fa qala ja annabi yace amma ibnatuha fa nad'u Allah an yughniha anha a ji a gaya mata ya'yanta za mu roƙi Allah maɗaukacin sarki ya wadata ta gabaru ba matsala za mu kula da su wa da'u Allah an yuzhiba bil an yuzhiba bil ghaira kuma za mu roki Allah ya tafi da wannan jijin nan ɗaya ruwayar shekaru kuma mu ma a gaya mata mu ma muna da shekaru ba ta kaɗai ce masu shekaru ba a karajar hu muslim mujalladi na uku shafi na talatin da bakwai bai haƙi mujalladi na uku shafi na sittin da biyar ahmad mujalladi na shida shafi na ɗari uku da tara fakara ta matsala ta ishirin wala yunafi sabra to ga wata matsala baya kore hakuri an tamtani almar'ata min az-zinati kulliha mace an tamtani almar'ata min az-zinati kulliha gaba daya wannan baya nuna cewa ba ta hakuri dangane da abin da ta rasa ba hidadan ala wafati waladiha saboda danin ta kaba dangane da rasuwar danta hakan baya nuna ba ta hakuri ba misali da kiyon wanka ba wanka ba kai ta yin adu kun san me ta kaba ne a dunkule dunkule ne kalma mai ake kira da ta kaba ba ku gane ba to rashin yin rashin yin ado da kwalliya shi ne ta kaba amma ba rashin yin tsafta ba wannan kalmar dungulalliya ta yi ka duk lokacin da za ka yi tafsirin da sai ka ɗauko kalmar kawai don wasu suna ɗauka rashin yin tsafta ba ta kaba ce a'a ba ta gyara hammata ba ta sa kaza ba ta kaza duk wai ta kawai jahiliya kenan wannan rashin yin tsafta ba ta kaba bace rashin yin ado da kulliya shine ta kaba shi kuma wannan malamai suna magana shi ma ya danganta da yanayin gari ko yanayin yalwa dan yadda masu sarki za ta kaba ba daidai take da yadda masu talaka za ta kaba domin zanin da za ta rika sawa a matsayin ne kaya tsofaffi shine zanin da wannan matar talaka za ta ado da shi ko yawwato kamar misali matar buzu da suke yawan buga misali da ita matar buzu bakajen kaya a gurin da ado ne ko to irin wani abubuwan su za ka kalla shi ma ta ji magana ta kaba to sai ce haida alawa fati waladiha au gairi ko waninsa kanin da ya rasu ko danta idan lam tajid ala thalathati ayyam mutakar ba ta dada akan kwana uku ba ya halatta wata ta yi wa kaninta ko danta ko wanda ta kaba kwana uku kawai kwana uku kawai illa ala zawjiha in ba mijinta ba domin shine yake da kwana wata hudu da kwana goma fatahiddu arba'ata ashhurin wa ashra mijinta za ta yi mawa wata hudu da kwana goma bi hadisi Zainab bint Abi Salama hajiba saboda hadisin wannan baiwa Allah da muka faɗa saboda hadisin ka ta tace da qaddu ala ummi habiba na ce gurin ummi habiba radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi alaihi salatu wasallam fa qala sai tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace na ji manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kuli yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta gabatar da ta yi imani da Allah da ranar lahira an ta hidda da ta yi ta kaba alama yitin akan wani mamaci fauka talatin sama da kwana uku illa ala zaujin in ba mijinta ba arba ta ashirin wa ashara shi ne za ta yi kwana wata hudu da kwana goma ثم دخلت على زينب بنت جحش tace sai na shiga gurin Zainab bintu Jahash shi na tuwasiya a koha lokacin da wato dan uwan da ya rasu fada asbi diri kawai da tace a gaba ta tarare fata matta fa matta kai ta gaba jikin nan tun makana sai tace kaga me ta gaba ai wata ta gaba tarare domin mun ce ba a duba kwaliya ta tarare ko adu ne kwaliya tun magana tace mali bi diri min haja tace ku zani cewa ba ni da bukatar tarare yace gaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace kawai dan naji annabi yana cewa bi halatta ka mace ta yi wa wani ta kaba saboda kwana uku wato to dan ku gane cewa wato ba fa ta kaba daga yanzu ba ta kaba nake ba shi za ta sha wata rana sai ta koro hadisin irin wancan da muka karanta a karanta wani bukari a mujalladi na uku shafi na dari da sha hudu mujalladi na tara shafi na 400 zuwa 401 matsala ta 21 walakin na idan lam ta'ida ala ghairi zawjiha cewa idan ba za ta yi ta kaba ga wanda ba mijinta ba to sai ce um izra'an lizawji an gane ko wato idan lam ta'ida ala ghairi zawjiha idan ba za ta yi ta kaba ga wanda ga ba mijinta ba izra'an lizawji dan neman yarda mijinta kawai wani ya mutu ko da ɗan ta ɗan da ya rasu kanin da ya rasu amma abin da ta saba wa miji da kyautatawa dan ta sa a yi daɗi ya samu annashuwa wannan damuwar mutuwar bai hana ta yi wa mijinta wa shine ibrahim to bara mu ji za mu gane tsara gane abin karara wa qada'a bi wadarihi minha da kuma dardar da cewa abin da zai yiwu ma na saduwa da ita zo ya zantar da shi a ranar kanin da ya mutu amma ta bada kanta ga mijinta dan da ya mutu amma a ranar da idan mijin ya tare da ita shine aka ce za a da zoji fa huwa afdalu min amma ne in sai haka shi ya fi balala yin haka ba ya fi balala wa yurja lahu ma min wara'i zalika khairun kabir kai ana yi musu fatan alheri mai yawa ba bayan wannan kuma wato akwai alheri da zai biyo baya idan ma dai haka saboda ya wuri nuna cewa yanzu yawan mutum da dinda wancan ya ce kama wa ka ali ummi sulaimi kamar yadda ya faru da ummi sulaimi wa zawjuha da mijinta Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu Allah ya kara muku yadda wala ba da min an asuka huda kiddatu ma bi zalim ma da yake babu laifin koro kissar akan wannan kisar abu talha da ummu sulaimi ana duri hadis da tsawonta ko ban mu gama ba ba dora lima biya min al fawaid ma da yake saboda abin da ta tara da fa'idoji wani izati da wa'azi daban-daban wani ibari da ababen lura ta tabiru ya wuri na wuta ko sai dai fa qala anas radiyallahu anhu to ga kisa nan zai anas dan malik Allah ya kara mata ya dace limrati um muslim arba nan bane radiyallahu anhu qala malik malik ya fada an gane ko wato malik ya fada sai cewa abu anas mahaifin anas limra'atin um muslim ya ga wa matarsa um muslim wa hiya ummu wal anas ita ce mahaifiyar ana fita ummu sulaim inna hadha rajula kun ga wannan ya kira wato qala maliku abu ana limra'ati ya kira al-istifan a balaga ai kaga zai ce malik ya faɗa mahaifina amma zai ce baban ana to waye ana sun baki wani to kawai da a jawo hankalin ka wajen labari to sai ce ya wahiyya umu ana ita ce mahaifiyar ana kaga dan ma bai kwace ummi inna hadha rajula shi wannan bawan Allah ya ni nabi sallallahu alaihi wasallam yuharrimu al-nawra shi mijin ummu sulaimi na farko abu abu lala shi ne ce sun samu labarin annaba da ya zo islam ya zo yana haram da giya shi kuma addicted ne da giya ai su dama kana duk wanda yi balaga da adam zai ga ai labaran za a yi ta kira ma na labarai ne na mu magudan larabawa za a yi ta ba ko su za a ta ɗebowa a yi ta zuba ba da akwai wani suna masa sunansa ko dar ko bin al'abdi ko wani ne da yake cewa duk wanda ya zo ne ma na ba da to ne mun gidan da yake gidan giya na kusa da gurin na gida har alfahari yake da wani yace gaba ɗaya zuciya ta da uba na ya ban mun giya zan ya da ita su alfahari suke sun zama a rinka to shi malik ma ya zo ana tsammani ya samu labarin cewa na walin da zai zama yanzu yana kyamar giya lokacin ba a ma haramta ta rinka ba wai wannan abin da yake ce kai shi ba zai iya rabuwa da iya to bara ku ji me ba dai ban alaka kawai da yake ba hatta a dan sha ba har sai da yake sha ba alaka wala ka dai ya ja giya da yake da ya ba da sai kun ba ta a ce kun ba ta da ruwa ya ba da kawai ya mutu shi wai ba zai iya hakuri ba giya ba faja'a sai mu je baya faja'a abu dalha to bayan ya mutu kun ga ya mutu yanzu ne ba ta da mutu sai Abu Talha ya zo ba kada ba ummu Sulaimi ya ne ba auren ummu Sulaimi ba kallama ha fi zalik yayi magana da ita akan haka wannan shi yake nuna duk da ba zuwan musulunci bane ya idan ka zama wacce ta kana son ta da aure ka iya mun ka yi koma da durorin ta hanyar da ba za ka iya wato da ba za ka zubar da mutuncin ka ba ko dai mutane in zagaye je ka ce ina ne gidan ku ya sunan ki ina ne gidan ku wannan alamar tambaya ce a kan a dama gidan wani sai ke to ziki to ka daga nan sai ka ba ina ko ka bi wani yayin da ko kanin mahaifinta ko wani mahaifinta sau da haka abu duk da cewa ita un musulmin ba zo ra ce to sau da haka bakalar sai ta ce ya aba dalha fakallama abi zalika yayi mata magana akan neman ta da aure sai musulmi ta ce ya aba talha ma mithluka yuradu wani ne sai ba irin ka ne ake da zakin ba ba irin ka mata suke gani su ce wasa zuwa walakin naka mu'un kafir abin da zai hana na auren ka kuɗi ne kai kafiri ne ba musulmi bane ko kaga yanzu cewa za ta yi maka da mota mota babu wa ana mura'atun muslima tace ni kuma musulma ce la yaslu li an atazawwaja tace bai dace ga musulma ta auri arni ba fa kana ma za ka da tace ke fara ba wani wallahi ba wani ke ji kawai ce in ga ban da kaza kaza kaza ba wannan ba shi ne abin da yake so a naki rayuwar ba da zamanin da yake so kala ce tace wa ma da hari to menene zamanin da ne nake so inda ka ce ba shi ne buri na ba kana je ce asabra wal yaza dala da tsarin ba ko ce kawai dala zinare da azur ba su ne kurin tuwa lokacin kawai suke yi kawai kin ga ba masu gida rara kike wani kaza kaza yana wannan abu kana je ta ce bai ni la uri da sabra wala bai za to da ka ta kai ba na bukatar dalaka ba na bukatar azurfa ba na bukatar azurfa ba na bukatar zinari uridu minka al-islam gaba ɗaya din da ya bai ma kawai sadaki na ka musulunta tun da magana kuɗi kake ba to ba ta kan kuɗin ba ne sai ba ta kalif gaba ɗaya kawai ka kawo sadaki nan ne mai shiga musulunci fa in tuslim ba za ka ma hari kana musulunta ka ji ne sadaki na wala as'aluka ghayra wajhi wallahi ba abin da zai kuma tambaye ka bayan wannan ko zan yi karka kai ni kana zai ce faman li bilal bilal to ya zan yi shiga gurin ta yaya wane mutum to saboda haka ta ba shi kana ce tace laka bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda zaka yi tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam banda naga abu dana yuridu nabiyya sallallahu alaihi wasallam abu dana sai ya tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam wa rasulullahi jalisun bi ashabi annabi da zaune cikin sahabbansa falan ma ra'ahu qala annabi na gano shi wa ayyazu yace ja'akum abukum abu dan hajar wato a mugaratul islami baina ayyukum ce ga abu dan hadan ya zo muku da hakkin musulunci a tsakanin gidajen shine gora ko inna ummati ya'awna yawmal qiyamati gora muhajjalina min athari gora shine suna da fararen fuskoki tsakankanin idanun sa walƙiya kawai yake na musulunci ba akbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu lay sai ya kwaje labari ya bawa annabi alaihi salatu wasallam labarin abin da ummu sallama ta ce fa tazawwajaha ala zalik ummu lay sai abu dana ya aure ta kan shigar ta shigar ta musulunci eh kaga sadakin da yafi kowanne sadaki a duniya ke musulunci ba babban sadaki ke amma yanzu nawa nawa akwai ba Allah da ya faɗa ji ba ma sadakin ba gidan da zai kayan kayan da ya tattara ya kai matan gidan da gani ya ce wai wai ruwa na ran karanta akwai wanda ya gaya mai kuma gida ne aka ce wannan gidan ne ba zai yi canza wani dai ba saboda ana gani a wasan hausa za a fara da yan wasan hausa a fara tun daga fara har a gama gida ne mai tayin da tara su ita ma fa gidan a gidan ya yi ajiya amma wallahi ko take a kai da irin wannan gidan domin da mace dai da da yaro magana ce da hutu abin da kake gani wai hoto ne wai zin ko wani movie ko waye to mace da yaro suna magana da su a magance suna magana da su saboda haka wannan shi ya kamata a lura a kuma kiyaye to me faru kana sabi sabit al-bunani muka dau wannan yanzu muka ta yin sannan lokacin mu bai bane shi mu zara mun yi gaskiya saboda haka nan za mu tsaya kana sabit al-bunani daga nan sati mai zuwa cikin muna da karatu amma dai karatu suka yi sati mai zuwa kan da za mu rufe da zira insha Allah ta'ala sannan gobe za mu rufe da hausawa a yau da gobe amma wannan sai mun kara da fita insha Allah ta ala ta ji zuwa ga sura awwal da kuma da ya Allah ya ba mu ladansa wanda muke kokari Allah ya ba mu sarki ya ji bara akwai hafizu ango na ga yadda ya zo ya zauna muna ga yadda kowa da kowa da zauna wurin salatin lahadi a nan masallacin gabar ba a tabar ne ko a tabar ne ana ɗauka lahadi ne a tabar to na ƙara ma kwana hudu ko kage sauri yace lahadi ya ba da barkai saboda haka ranar asabar insha Allah ta'ala muna roƙo ubangiji wanda kuke zargi Allah wanda kuke zargi ya sa ai lafiya gaba lafiya kuma Allah ya ba su zaman lafiya da korewa eh waɗanda kuma suka sa aure a gaba da wanda aure ta kusa a gaba kuma Allah ba ku kin ke tallafa ba muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da ko shi wanda ka ji wanda kai mana roƙi da addu'a Allah ka ji wanda ka ji na kai Allah ka nuna mana gaskiya da ya Allah ka nuna mana akwai masu neman kari saboda kullum an yi magana ko kuma wani gani ko Allah ba mu jin zargi ya tallafa suna ko mu ji da suna da tawawa ko da wata ka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbun da Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kumbun da Allahumma inna bi adanina wa aslih lana wa la tu'mina واجعل ولاية العالم خلقك وجعلك وتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai ga shi nan sai da